الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na 26 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 20 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na kitabu at-tauhid na sheikh muhammad ibn abdulwahab amma muna bibiyar sharhin ma'anonin wannan littafi a cikin littafin fathul majid na al'allama al'imam abdulrahman ibn hassan ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai goma sha tara afuwan wannan shine darasi na goma sha tara a cikin wannan littafi mai albarka idan ba ku manta ba muna nan dai a cikin babi na biyu na wannan littafi babin da ke bayani game da falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai muna cikin hadithi na farko a cikin wannan wato babi hadithin ubada bin samit shine muke ta jin yadda malamai suke ta kokarin fito da ma'anar wannan hadithi dan ya zamto an fahimce shi da kuma hadisai waɗanda suke masu ma'ana irin tasa wannan hadithan da ke cikin wannan babi da za mu karanta suna nuna gurbatar wato wato suna nuni akan wato gurbatar aqidar murji'a masu cewa tauhidi iya fatan bakiya wadatar ko da ba da gaske mutum yake ba a zuciyarsa ko da babu wani aiki cikin ayyuka na shari'a da ke gaskata imaninsa su a wajen murji'a furta kalmar shahada kadai iya fatan baki ta wadatar kuma za ta iya mai da mutum musulmi to hadithan da muka karanta cikin wannan babin bayan an kawo abubuwa can ƙarshe sai ce alama kana min al'amal wani hadithin da ire-irensa sun nuna wato gurbatar wancan mazhabi ko waccan ɗariƙa ko waccan hanya ta murja kuma idan aka yarda da waccan aƙida ta murji'a to kamar aƙida ce da take halatta munafurci shine kuma munafurci shi kuma shine bayyanar da saɓanin abin da ke cikin zuciyar mutum kenan mutum yana iya furta kalmar shahada ko da ya ɓoye kafurci a cikin zuciyarsa to in aka karɓo irin waccan karɓaɓɓen tunani to wannan zai bayi zuwa ga halatta wa mutane munafurci kuma da hukunta masu munafurci a matsayin masu imani wannan ko shakka babu aqida ce wadda take rusasshiya qat'an mun hadithin ya ce man shahida kalmar shahada ba ta inganta sai in ta kasance bisa doron ilimi da yaqini kamar yadda al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala shi ma yake bayani game da girman wannan hadithin da kuma tasirinsa da kuma kasantuwarsa hadithi wanda ya tattare hadisai masu ma'ana irinsa wanda ke kunshe da maganar aqida annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin ya tattare abubuwan da ke fitar da mutum daga kafirci sannan mun ji ma'anar la ilaha illallah ma'ana irin wadda ce daidai da alkur'ani wadda irin wannan ma'ana ita zo da ta zo wurare daban-daban cikin alkur'ani sannan kalmar wahadahu da aka kawo wannan dan a ƙarfafa tabbatar da babu abin bautawa sai Allah kalmar la sharika lahu kuma dan a tabbatar da kore bautar wani wanda ba Allah ba kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa kamar yadda kuma Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim da sauran ayoyin duk da muka karanta masu ɗauke da irin wannan ma'ana da haka sai zamto wannan jumla ta la ilaha illallah tana kunshe da kore allantaka daga wani wanda ba Allah ba tana kore a bautata wa wani wanda ba Allah ba tana kuma tabbatar da kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai alƙur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshensa ga wanda yake karanta alƙur'ani karantawa irin ta fahimta to zai ga ayoyin alƙur'ani suna bayanin wannan suna kuma tabbatar da wannan suna kuma shiryar da mutane zuwa ga wannan da haka ibada duk da nau'o'inta to gaskiya tana tahowa ne daga bautar zuci ta hanyar ƙauna da risinawa da ƙaskantar da kai ga Allah da kuma kwaɗayin rahama da kuma tsoron azabarsa wannan dukkaninsa babu wanda yake cancantarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala haka duk wanda ya karkatar da akalar wata bauta ta Allah zuwa ga wani wanda ba Allah ba to ya sanya wa Allah kishiya shi ko wanda ya sanya wa Allah kishiya to dukkan kalmomi da furce-furcensa da yake fada na imani ko aikin da yake aikatawa ba zai amfane shi ba domin sharaɗin karɓar aiki sai an samu ikhlasi shi kuma babu ikhlasi a cikin aikinsa domin yana yi ne ba dan Allah ba ya haɗa Allah da wani wannan dukkan bayani ne wanda ya gabata a darasinmu da ya wuce da kai tsaye za mu dora daga maganar ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala qala al-muallif rahimahullah wa qala ibn al-qayyim rahmatullahi alayh yace ibn al-qayyim babban malami Allah ya ji kansa da rahama yace al-ilahu kalmar al-ilahu huwa alladhi ta'alahu al-qulub mahabbatan wa ijlalan wa inabatan وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا ابن القيم yake cewa kalmar al'ilahu tana nufin wanda zukata ke bautatawa mahabbatan kuma da cike da ƙaunarsa suna bautarsa suna ƙaunarsa wa ijilalan suna girmama shi wa inabatan suna komawa zuwa gare shi wa ikraman suna karrama shi wa ta'aziman suna kambama shi wa dhullan suna kaskanta a gabansa wa khudu'an suna risina masa wa khawfan suna tsoronsa wa raja'an suna kwadayi daga wurinsa wa tawakkulan suna dogara da shi wannan shine al-ilahu waye mai wannan sifar ba Allah ba shi sa qala ibn rajab ibn rajab shi ma ya sake fito da wannan ma'ana ya ce al ilahu kalmar al ilahu tana nufin huwa alladhi yuta'u fala yuqsa shine wanda ake masa da'a ba a saba masa haibatan lahu saboda kwarjininsa wa ijlalan saboda girmamawa gare shi wa mahabbatan saboda ƙaunarsa wa khawfan saboda tsoronsa wa raja'an saboda kwaɗayin rahamarsa wa tawakkulan alaihi saboda dogara da shi wa su'alan minhu da kuma tambayar bukata daga wurinsa wa du'a'an lahu da kuma kiransa wala yaslu hadha waɗannan sufofin gabaki ɗayan su ba su inganta illa lillahi subhanahu wa ta'ala sai ga Allah azza wa jal shi yasa fa man ashraka makhluqan duk wanda ya hada wani abin bauta fi shay'in cikin wani abu min hadhihi al-umur daga waɗannan al'amura ya hada Allah da wani a irin biyayyar da ake wa Allah ya hada Allah da wani a irin kwarjinin Allah ya da Allah da wani a irin girmamawa da ƙauna da tsoro da kwaɗayin rahama da tawakkali ga Allah sai ya haɗa wa Allah da wani a waɗannan abubuwan allati hiya min khasa'isil ilahiya waɗanda waɗannan dukkaninsu na daga keɓance-keɓancen Ubangiji ta'ala kana zalika qadahan fi ikhlasi wannan haɗa Allah da ya yi da wani a cikin al'amuran nan da aka ambata wannan ya kawo gibi da suka a cikin ikhlasinsa fi ƙauli la ilaha illallah cikin faɗin la ilaha illallah hudunsa. wa kana fihi min ubudiyyatil makhluqi bi hasabi ma fihi min zalika wa kana kuma ya kasance fihi ya shigar cikin kalmar la ilaha illallah min ubudiyyatil makhluqi ya shigar da bautar wani abin halitta bi hasabi ma fihi min zalika gwargwadon abin da ya shigar cikin haka da haka ya sani cewa duk wanda ya hada Allah da wani cikin waɗannan abubuwan to ya allantar da wani ba Allah ba ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya yi wa Allah kishiya ko wannan suka ce a cikin ikhlasinsa suka ce cikin tauhidinsa wa qala al-biqa'i البقائي رحمه الله كتشوى لا إله إلا الله أي انتفى انتفاعا عظيما واتو كلمة لا إله إلا الله كلمة تي mai korewa korewar da babu sama da ita an ya kuna ma'abudun bi haƙin kalma ce da take kore cancantar wani abun bauta ghairal malikin a'azam ba sarki mafi girma ba kore tana kore cancantar a bauta wa wani kuma bauta ta gaskiya kuma wannan wani ba almalikul a'azam ba ba sarki mafi girma ba shine Allah fa inna hadha al'ilma domin kaga wannan ilimin huwa a'azamu dhikra ilimin sanin la ilaha illallah shine ilimi mafi girma kuma huwa a azamu fikira shine mafi girman tunatarwa da wa'azantarwa almunjiyatu wannan ilimin shine mai tseratar da mutum min ahwali sa'a daga firgice-firgicen tashin alkiyama wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an wa inna ma yakunu ilman ilimi yana zama ilimi idan kana nafiyan ya zama mai amfani duk ilimin da ya zamto ba shi da amfani ba ilimi sunansa ba da haka ilimi yana zama ilimi idan kana nafi'an ya zama mai amfani ne wa inna ma yakunu nafi'an shi ko ilimi yana zama mai amfani idan kana ma'al iz'an in ya zamanto tare da yadda wal amali da aiki bima takatazihi da abin da wannan kalma take hukunta haka la ilaha illallah tana zama mai amfani in mutum ya santa ya kuma yadda da abin da ta kunsa yake kuma aiki da abin da take hukuntawa to wannan ya fahimci la ilaha illallah a ilmance amma rashin yadda da abin da ta kunsa rashin yin aiki da abin da take hukuntawa wannan faɗin la ilaha illallah ko sanin ma'anar la ilaha illallah ba zai zama mai bai zai zama ilimi ba kuma ba zai zama mai amfani ba wa illa in ku har mutum ga la ilaha illallah amma babu yarda babu aiki da abin da take hukunta fa huwa jahalun sirfun wannan abin da yake da shi ba ilimi sunansa ba tsallar jahilci ke wato jahilci ne tsagwaransa tsabagen jahilci kenan shine ma'ana fa huwa jahalun sirfun ga mutum yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah an jima ka kan shi yayi abin da ya warware ta ga kalmar shahada a bakinsa ga kuma aikinsa yana karyata ta ga kuma zuciyarsa ya kudurce abin da ke faɗa da ita wannan abin da yake faɗa abin da yake ganin yana da masaniya a kansa ba ilimi ba ne jahilci ne zunzurutunsa in ji albiqai wa qala tibi malam tibi ya ce al'ilahu kalmar al'ilahu fi'alun ala wazni fi'al bi ma'ana maf'ul ay ala wazni ma'lum al'ilahu al'ilahu ala wazni fi'alu بمعنى مفعول أي بمعنى مفعول أي مألوه abin bautawa kenan kal kitabi kamar littafi ne bi ma'ana al-maktubi bi ma'ana al-maktubi yana nufin abin rubutawa min aliha ilahatan kalmar al-ilahu asalin kalmar sinadarinta daga aliha ilahat wato aliha ilahatan ai abada ibadatan kenan abada yayi bauta ibadatan bauta daga aliha ilahatan abada ibadatan kamar kitab alkitab ana nufin almaktub haka al'ila tana nufin al-ma'lum على وزن فعال بمعنى المفعول قال الشارع شرح وانا للتافي الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب يتي وهذا كثير في كلام العرب irin wannan yana da yawa cikin zantuttukan larabawa wato ya mayar da mu larabci ne don mu fahimci kalmar al'ilahu daga ina ta samu asali wa ijma'un minhum kuma wannan ijma'i ne daga larabawa wato cikin maganganun malamai ijma'i ne daga gare su annal ilaha cewa kalmar ilahu huwal ma'budu tana nufin abin bauta khilafan lima ya'taqiduhu ubadul qubur sabanin yanda sabanin abinda masu bautar kaburbura suke kudurcewa kalmar al'ilahu tana nufin al-ma'abudu abin bauta wannan fahimtar ta saba da fahimtar masu bauta kaburbura masu zuwa su nemi biyan bukatu ga matattu na cikin kabari masu kai kukan damuwarsu da takaicin rayuwa da suke ciki ga wani wanda ya daɗe da mutuwa kila kasusuwarsa har sun a je kan kabarinsa to yanda suka fahimci al'ilahu su ya bambanta da yanda malamai suka fahimci al'ilahu masu bautar kaburbura su inda sun fahimci kalmar al'ilahu to da ba su je sun bauta wa na kan na cikin kabari ba wa jahalatul mutakallimin kuma wannan ya saba wa fahimta da aqidar jahilai cikin masu ilmul kalam min da suke cewa anna ma'anahu su suka ce wai ai ma'anar al'ilahu tana nufin huwal khaliqu wal qadiru ala al-ikhtira'a wa nahwi dhalik suka ce ma'anar al'ilahu masu bautar kaburbura abinda suka ce wai ma'anar ilahu al khaliqu ana nufin mai halitta wal qadiru ala al-ikhtira'a wanda yake da ikon kaga da kirkira shi ake kira da al-ilahu wa nahwi zalika da makamantan irin wannan fassarorin da suka yi da aka shi sa sai su je su bauta na kabari in an yi magana su to ai ba ta suka yi shine ubangiji mai halitta domin su al'ilahu a wajen su shine alkhaliku alqadiru ala al-ikhtira su shine al'ilahu a wajen su laka duk wanda ba ba alkhaliku ba ba alqadiru ala al-ikhtira ba to suna ganin ba Allah bane shi sa sai ga sun ɗauki haƙƙin Allah sun je sun ba wani abin ba wato abin abin halitta dogaransu shi wannan ba alkhaliku bane ba alqadiru al ikhtira' bane wa yadhunnuna zatansu annahum idza qaluha in suka faɗe ta faqad ataw min at-tauhid bil ghayatil uswa suna ganin in suka faɗi wannan kamar sun kawo tauhidi a mataki na ƙarshe walau fa'alu ma fa'alu su suna ganin in dai mutum ya ce la ilaha illallah ya fata baki to sun kai makura wajen tauhidi ko da sun aikata dukkan abin da suka aikata ainihin wato na mummunan aiki min ibadati ghairillah na bautar wani wanda ba Allah ba ka da'watil amwat kamar roƙon matattu wal istighathati bihim da neman agajin su fil kurbati lokacin cikin lokacin da aka shiga cikin damuwa wan nazari da bakance da su fil mulimmati in an shiga cikin bala'i ila ghairi zalika izuwa wani haka min anwa'il ibadat daga nau'o'in ibada wannan suna ganin in dai mutum ya ce la ilaha illallah ko da ya je ya roƙi na cikin kaburbura ko da ya nemi agajin na cikin kabari lokacin da ya shiga cikin damuwa ko da ya yi bakance da sunan wani na kabari daga cikin irin nau'o'in ibada suna ganin wannan babu an fahimta su suna ganin wannan babu shi sa za ga sai kai ta mamakin su kai suna ganin ka kai ne ba daidai ba fahimta ka ce ba daidai ba dan sun zo sun zube a gaban shehi ko sun je kan kabarin shehi sun roƙe shi ko sun yi wani abu na ibada kai su a wajen su tunda sun ce la ilaha illallah wannan bai warware kalmar shahada su tunda sun ce la ilaha illallah da fatan bakin su suna ganin sun ba wa tauhidi haƙƙinsa iya ƙarshe da aka ɗaukan wata ibada kamar roƙon matattu kamar neman agaji da wanda ka ji mutum yana kiran wani wanda ya yi shekara ɗari ko tamanin ko fiye da ɗari da mutuwa ya shiga cikin mawuyacin hali ka jana ya hussein ba ka ji masu ya hussein an fahimta ko akwai masu ya hussein akwai masu ainihin wato shehu usmanu ma ko akwai wanda in zai tuntube zai ce shehu usmanu ko in zai zauna ce shehu usmanu an gane ko ko shehi ahmadu tijjani ko in ya ci misali duk akwai masu irin wannan suna ganin ba komai bane in mutum ya shiga cikin mawuyacin hali ya kira sunan wayannan lokacin da ya shiga uku ba ku da kisar wali dan nasu ko bayan ta yada ta social media ko wani dan nasu ya ce in za ka kira ya ce suna tafiya da muridinsa sai aka zo teku za a tsallake teku kuma ba jirgin ruwa sai shi shehi sai ce wa muridinsa ni zan dinga kiran Allah kai kuma ka kira ni shi kenan muridi ya ce to da haka shehi yana ya Allah shi kuma muridi yana ya shehi nasu kenan suka taka kawai sai suka taka teku gaba ɗaya ruwan bai wuce musu idan sawu ba suka ta tafiyar su a cikin ruwa a sai da suka je tsakiyar teku kawai sai shehi ya waiwaya sai ga muridinsa yana neman nutsewa sai ya sa hannu ya kamo shi ce ha me ya faru ne sai ce ai muna tafiya ne wani mutum ya fito sai ya ce mun shirka ne shi ya kai kana kiran Allah ne kuma in dinga kiran ka sai ce ai ba shirka ba ce na ba shirka ba ce ai a inda muke matsayin wulaya muna matsayin wulaya kai yanzu anan matsayin ka bai kai ka kira Allah shi sa na ce ka kira ni ni ne matsayina ya kan kira Allah kai kuma sai matsayin ka iya labul ɗinka ya dai ka kira ni kuma shi wannan wani dattijo ne aka nuno shi da rawaninsa da alkyabba yana wannan bayani ce wannan ba shirka ba ce mutum zai nitse a cikin ruwa a ce yana kiran wani ba Allah ba kuma ka ce ba shirka ba ce ai yana cewa mutane ne ba sa fahimta na fata an gane to su a wajen su tun da kana cewa la ilaha illallah ka ka kira shehi ba komai to shi ne abinda malam yake ta bayani a nan wa ma sha'iru anna mushrikil arab wa ghayrihim yusharikunahum bil fil iqrar bi hadha al ma'na ba su san cewa mushrikan larabawa da wasu su sun yi tarayya da su a yarda da wannan ma'anar ba ai mushrikan larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba ma sun yarda da irin wannan tauhidin na su waɗannan mutanen wa ya'taqiduna anna Allah huwa al-khaliqu al-qadiru 'ala al-ikhtira' ai ba su kadai bane suka yarda cewa Allah shine mai iko mai iko wato mai halitta mai kuma ikon kirkira har kafuran ƙurashawa kafar kafuran laraba abuwan sun yadda da wannan cewa Allah shine mai halitta kuma shine mai iko akan kirkirar kirkira ta halitta da haka dan sun faɗi irin wannan tauhidin ba wata gwaninta suka yi ba wannan tauhidin Abuja alma yana da irin wannan tauhidin kamar yadda zamu karanta ayoyi sun nuna cewa an ka tambaye su waye halitta sama da ƙasa za su ce maka Allah waye mallaki sama da ƙasa za su ce maka Allah da haka nan kayan da Allah shi halicci sama Allah ya halicci kasa shike nan ka zama mai imani in wannan shine imani abu jahil ba mai imani dan kayan da cewa Allah shi ya mallaki sama shi ya mallaki kasa shi ke saukar da ruwan sama shi kenan kuma wannan ya baka lasisin ka je ka fada a gaban shayi ka je kabari ka roki na cikin kabari wani ya mutu sama da shekaru 400 ko 500 ka dinga kiran sunansa lokacin da kake neman dauki na Allah madaukakin sarki kuma duk wannan ba shirka ba ce saboda kawai ka yarda Allah ya halicci sama Allah ya halicci kasa to ai da haka ne da ba kafiri ma gaba ne domin duk kafiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su a zamanin sa suna da irin wannan tauhidi suna da irin wannan tauhidin akan me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin Badar saboda me Annabi ya yaki kafirai a Uhud tunda in dai saboda wannan imanin ne irin na waɗannan mutanen to ai wayancan kafiran da Annabi ya je Badar ya je Uhud ya je banu ƙuraiza ya je ƙauyuka ya je ahzab duk yaƙe-yaƙen nan handak an fahimta duk waɗannan yaƙin hunayin duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je su kuma ya yaƙi kafirai kuma an samu waɗanda suka yi shahada cikin musulmi an samu kuma waɗanda suka mutu a matsayin mushe a cikin kafirai waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai daidai ba kenan da ya yaƙe su domin su ma sun yadda Allah ya halicci sama Allah ya halicci ƙasa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya fafata waɗannan yaƙoƙin tsawon rayuwarsa wajen yaƙi ashirin da wani abu sariya gudan wajen arba'in da wani abu da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mushirikan larabawa da wasu su ma sun yi tarayya da su a wannan kuma su ma sun yarda Allah shine al-khaliqu al-qadiru al-ikhtira kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa man khalaqahum la yaquluna inda zaka tambaye su waye halicce su karan kansu kafiran za su ce wa Allah kenan dan mutun ya yarda Allah ne ya halicce shi kenan kuma sai ya je ya ci gaba da bankaura ya ci gaba da kafirci kuma wannan ba za a ce ya kafirta ba to da yawa daga cikin abin da ke faruwa kenan sai ka ce wai kuna kafirta musulmi musulmin da tuni ma ya waru ya fita daga musulunci kuma ba za a ce maka kafiri ba saboda shi kawai shafaffe ne da mai shi sa gane ma'anar la ilaha illallah dinnan ba wajibi ne akan kowane musulmi ba magana cewa a wannan harka ce ta malamai wallahi wajibi ne awwalu ma yajibu alal mukallaf wannan wajibi ne akan kowane baligi ya san waye Allah ya gane ma'anar la ilaha illallah nan mun karanta ta a cikin sharhu sunna har da sharuɗan ta wajen guda bakwai ma wasu malaman masu ƙara guda takwas yanzu musulmi nawa za ka tsare ka ce ka ma sharaɗan la ilaha illallah bai san su ba wanda sai da waɗannan sharuɗan sanan la ilaha illallah din kamata hau suke ne in ba ka da su ba ba waɗannan sharuɗan ko guda ɗaya ne babu la ilaha illallah kam Allah ba zai karɓe ta ba kuma mutane ba su san sharuɗan ba kuma sun saki jiki suna cin abincinsu su tafi kasuwa su tafi ofis suna tarukokinsu kai ka rantse da Allah dama zuwa aka yi cewa aka yi su zo duniya su tafi ofis su tafi kasuwa su nemi kuɗi su gina gida su hau mota su ci abinci su kwanta su bacci kamar abin da aka rubuce asalin abin da Allah ta'ala ya halice su da shi ba su ma iya shi ba su san shi ba ko ba su je ba kuma su san su sani kowa ya ɗauka addini kawai na gada na taso gidanmu na gana sallah kawai na kama sallah kuma ka karanta ka gano ba a daidai ake ba kuma ka yi magana mutane suna ganin a kai ne kai ka cika hikima to wa'annan matsalolin su ne abin da yake faruwa don haka babu yadda za a yi mutum yana kiran wani ba Allah ba la ilaha illallah ta cece shi ai ya warware ta ne ita la ilaha illallah tana nufin kanka kira kowa sai Allah sai kuma kake kira kana ta la ilaha illallah sannan kana kiran wani ba Allah ko kai mun ya la ilaha illallah wannan wace irin la ilaha illallah tukka da warwara ke Allah ta'ala ya ce da za ka tambayi Abu Jahal da Abu Lahab da Uquba duk wannan manyan kafiran Allah ya ce da za ka tambaye su man khalaqahu ka cewa Abu Jahal wa ya halicce ka ce wallahi Allah ta'ala har rantsuwa ya ce la yaqulunna Allah ce wallahi za su ce maka Allah yanzu Abu Jahil musulmi yake ai an cewa ya halicce shi ya ce Allah in dai wanda ya sanin wanda ya halicce ka shine Allah ya mai da kai musulmi to iya nan kawai sai ka tsaya nan ka je kuma kai ta ka to baraka ashe Abu Jahil shi malam dai ba karamin musulmi ba kenan an yi kuskure da aka aka kashe shi a yakin Badar an kashe musulmi kenan kai a fahimta da ma'auni irin naka na fata an gani Allah ya shirya da mu wa qala Allah ta'ala ya kuma cewa wala in sa'altahu wallahi da zaka tambayi kafiran nan man khalaqa samawat kace waye ya halicci samman nan wani wal arda waye halicci kasa la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim waye al azizul alim za su ce maka wallahi wanda ya halicci sammai da kasa din nan al azizu mabuwayi al alim masali shi ya halicce su suratul zukhruf ayata tara waccan kuma suratul zukhruf aya ta 87 fa akhbara ta'ala anhum amma sai Allah ta'ala ya bada labari game da waɗannan da in an tambaye su ya halicci sammai da kasa za su ce Allah ne amma Allah zai bada labari game da su yace annahum muttakhadhu al-awliya min duni amma Allah ta'ala sai ce sirriki waliyai a madadin Allah in har da gaske sun yarda shi halicci sammai shi halicci kasa shi ne mai saukar da ruwan sama shi ne mai azurtawa shi ne mai saukar da cuta shi ne mai ɗauke ta to wa ya kamata su rika shi ya kamata su rike amma Allah da kansa ya ce sun rike auliya wasu waliyai min dunihi sun aji Allah wa kuma an taɓa su sai su ce ma na abu mu ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna abin da yasa muke bauta musu muna bauta musu ne dan su kusanta mu ila Allah zulfa dan su kusanta mu zuwa ga Allah da aka shehi da kaga ana faduwa ya masa sujada ana yi masa bauta irin ta Allah a kira shi lokacin da ya kamata a kira sunan Allah wannan duk abin da kaga muna yi muna yi wa shehu haka ne saboda shi ya fi mu kusa da Allah shi mu kira shi shi ya kira Allah a kun gane shine irin wancan abun da ɗan nasiru ya yi a waccan kisar da muka karanta da aka shi sa sai ga mutum ya saki jiki kawai yana yakin ya siya ya abdulkadir jilaniya yana kiran duk wanda yake so lokacin da yake so da yasa sun ce ma na abu duhu illa li yuqarribuna ila allahi zulfa suratul zukhruf az-zumar aya ta uku fatabban liman kana abu jahal kai halaka tir Allah wadaran mutumin da Abu Jahil wa ru'usul kufr da manya-manyan kafirai tushen kafirci min Quraish daga Quraishawa wa gairihim da wasu su a alama minhu bi ma'ana la ilaha illallah Allah wadaran mutumin da Abu Jahil da manya-manyan kafirai da wasu su suka fi shiga da ma'ana la ilaha illallah Allah wadaran musulmin da yana amsa sunan musulunci amma Abu Jahil ya ma fi shiga da me ake nufi da la ilaha illallah domin qal ubangiji ta'ala ce innahu su wa'incan kafiran kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illallah in aka ce da su ku ce la ilaha illallah ya saka dole sai su girman kai sai su girma me yasa sun san me take nufi sun san ba yanda za ka yi kana faɗinta kuma a ganka kana hada Allah da kana cewa kana a ganka a masallaci kuma kana da dan gunkin ka daki sun san sun san ba a samu wato ba ta haduwa ce kalma ce ta tauhidi ba a iya mata kishiya ba ta zama da kishiya sun san haka shi sa Allah ya ce innahum su da Abu Jahil da ire-irensa da duk kafiran da ka sani in an ce da su la ilaha illallah ku ce la ilaha me abun jidali me abun tashin hankali ku ce la ilaha illallah ba kawai yastakbiruna sai su girman kai wa yaquluna sai su dinga cewa a inna la tariku alihatina yanzu za mu bar iyayen gijinmu da sha'irin majnun saboda wani kira da wata da'awa ta wani mawaki ne mai tabin hankali kaga sun yadda la ilaha illallah sai ba su sai dai su aje lata sai dai su ajiye uzza sai dai su ajiye hubal sai dai su ajiye manata sai dai su ajiye shai sun fahimci cewa fa- ba- shi- da bautar Allah da ha- ba- da bautar shehi fa ba sa haduwa shi zan aka ce da su su ce la ilaha illallah su ce a ba su yi ba. to kaga gara wanda ya ya fahimci malai ya ce shi ba zai ba shi sa sai malai yake cewa Allah wadaran musulman da Abu Jahil da manya-manyan kafuran Qurayshawa da kire-kiren su suka fi shi gane ma'anar la ilaha illallah domin su Allah ya ce ya ba da labarin cewa idza qila lahum la ilaha illallah in aka ce ku ce la ilaha illallah yastakbiruna sai su girman kai suke fara wa yaquluna kuma su ci gaba da cewa a inna la tariku wannan kalmar fa da ka zo da ita kana nufin duk iyayen gijin mu fa mu watsar da su mu kafirce musu shine fa ma'anar la ilaha illallah li sha'irin majnun suratu safat aya ta 35 zuwa 36 fa arab kaga su sun san annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budati su kafiran sun san ma'anar wannan kalma tana nufin su yi watsi da bautar iyayen gijinsu duk wanda suke ganin shi yake ba su kuɗi ko shi yake yaye musu rashin lafiya ko shi yake ba su mulki ko shi yake ɗaukaka su wanda ba Allah ba kuma sun yarda da haka to sun san wannan kalmar ita kuma tana faɗa da wannan tana kuma rushe haka in sun karɓe ta to sai dai fa kuma wancan su kuma su rushe wancan su ajiye shi to su kuma ba su yarda su ajiye wannan din ba shi yasa suka ki karɓar da a wanda annabi ya zo da ita to kuma haka ne har zuwa gobe har ana da ƙasa ko ka rungumi la ilaha illallah ita kadai kar a ganka kana raba raba da biye biye kar a ga kana rutsinawa da rankwafawa wani wanda ba Allah ba kar a ga ka fada a kofar gidan wani ko a kofar ainihin wato zawiyar wani kana neman mulki ko kana neman ɗaukaka ko kana neman biyan bukata ko kana neman haihuwa ko wani abu mai kama da haka in har za ka yi haka ala gafarta malam ka rike shehi kadai kamar la ilaha illallah dan ba sa hannu sani ba ko karatun ya fito fili fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budati wannan yana nufin cewa wato yana ta sun gane cewa wannan kalma ta la ilaha illallah tana nuni akan sai dai fa su yi watsi da iyayen gijin su waɗanda suke bautawa qultu wa dilalatuha ala hadha dilalatu tadammun fa dilalatuha da haka abinda kalmar la ilaha illallah take nunawa to dilala ce ta tadammun ka san ita dilala kala uku ce akwai dilalatu tadammun akwai dilalatu iltizam akwai kuma wace dilalatu mutabaqa dilala iri uku ce abin wato ita dilala abinda abu yake nunawa ya kasu kashi uku akwai dilalatu tadammun ita dilalatu tadammun sun ce ta'ani annal lafza yadullu ala juz'in min ma'ana shine dilalatu tadammun dilalatul mutabaqa suka ce ta'ani annal lafza yadullu ala al ma'ana kamilan dilalatul tizam ta'ani annal lafza يدل على معنى خارج عن معناه الأصلي an gane ko wannan shi ake kira da wato dilalatu tadammun wato ko da yaushe ita dilala a larabci tasifu alaqa bayna al-lafzi wal ma'ana alladhi yadullu alayhi ko da yaushe wato larabci a cikin ilmu dilala اللغوية علم الدلالة اللغوية شيني wani ilimi ne da yake sufanta alaƙar da ke tsakanin lafazi da ma'anar lafazin akwai alaƙa tsakanin lafazi da ma'anar lafazin to alaƙar da ke tsakanin lafazi da ma'anarsa kala uku ce akwai dilalatu tazammun wato tana nuni akan ma'anar abin amma ba duka ba tana nuni akan wani bangare na ma'anar abin ita ake kira da dilalatu tazammu dilalatu iltizam ita kuma ta dullu tana nuni akan wato lafazin lafazin ya fita daga ma'anar ita ce dilalatul jizab sun ce ita dilala ce da take nuni akan ma'anar to ta fita daga wato ma'anarsa ta asali ita kuma dilalatu abin nan mutabaka to ita ce wanda za a ga an ajiye ƙwarya a kuta ana kiranta dilalatu mutabaka tana nuna lafazin ya yi daidai da ma'anar ɗari bisa ɗari to mu koma don wannan kamar wani riba kafa ce malam ya kawo mana na san ba kowa ne zai zama tare da ni ba a wannan da aka kultu sai na ce wa dilalatuha dilalar su ala hadha akan haka dilalatu tadammun dilalar da suke kafawa mutum ya ce la ilaha illallah kuma ganshi na yan shirke shirke to ko da ya kafa hujja da la ilaha illallah da yake faɗa dilala ce wadda ba ta nuna ma'anin la ilaha illallah cikakkiya gane abin da yake so ya nuna wa anna zalika yaqdi ikhlas al-ibadati lillah domin la ilaha illallah tana hukunta tsarkake bauta ga Allah wahdahu shi kadai fa dilalatuha ala nafyi al-ilahiyya wa ifra wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibada dilalatu mutabaka da haka abinda la ilaha illallah take nunawa wajen kore allantaka da bautar wato da bauta koye kore allantaka da bauta da kuma kadaita Allah subhanahu wataala da ibada wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah cib da cib ka kore duk wani abun bauta da kuma bautata masa ka mayar da bauta ga baki ɗayanta zuwa ga Allah wannan shine dilalatu mutabaka in ka ce la ilaha illallah abinda take nufi shine amma dilalatu tazammun shine ka ce la ilaha illallah amma kuma ana ganin irin la ilaha illallah Abu Jahal ce yana faɗin ta ko ya ya faɗe ta da baki amma ko kuma ainihin wato aikinsa yana sabawa da ita idan ya zamanto dilalatu tazammun shi ne wani ɓangaren ma'anar ta yi daidai wani ɓangaren ma'anar kuma ba ta yi daidai ba ilalar da zaɓon kenan shi ne mutum la ilaha illallahu yake faɗa amma ga wani aiki da yake kuma da yake rushe ta wannan dilalatu ta zaɓon kenan dilalatul mutabaka kuwa ita ce mai irin wannan wadda la ilaha illallahu da aka ajiye ta a kan gurbinta adallat la ilaha illallah ala nafil ibada da haka kalmar la ilaha illallah ta yi nuni akan kore bauta an kulli ma siwallah akan dukkan wanda ba Allah ba ka'inan man kana kowane ne shi kowaye la ilaha illallah ta kore a bauta masa kowane ne ta kore a roƙe shi ta kore a nemi agajinsa a irin wuraren da ba a neman agaji ko ɗauki ko taimakon wani sai Allah wa ithbatil ilahiyya kalmar la ilaha illallah ta tabbatar da allantaka lillahi ga Allah wahadahu shi kadai duna ma siwa banda wannan sa wa hadha huwa tauhid kuma wannan shine tauhidi alladhi da'at ilayhi rusul wanda manzanni tun daga annabi nuhu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kira zuwa gare shi wa dalla alaihi alquran kuma irin tauhidin da qur'ani yake nuna ne a kansa kenan min awwalihi ila akhirihi tun daga farkon alqur'ani har zuwa karshen kaji ana ta maganar tauhidi irin wannan tauhidin wanda annabawa suke kiran mutane zuwa gare shi ake magana kama qala Allah ta'ala 'anil jin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da labarin aljanu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به walan nushrika bi rabbina ahada qul kace uhiya ilayya an yi mun wahayi annahu cewa istama'a nafarun min aljin wata jama'a ta aljanu sun saurari karatun alqur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu da suka ji sai suka ce inna sami'na qur'ana lalle mu mun ji wani alkur'ani abin karantawa ajaban mai ban mamaki ya hadi ilar rushidi yana shiryarwa izuwa daidai fa'aman na bihi da haka muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina me ahadan kaji aljanu ma sun ce ba za mu taba hada Allah da wani ba wato a wajen bautarsa wannan shine tauhidi ala ilaha illallah da haka la ilaha illallah la tanfa'u ba fa za ta yi amfani ba illa man arafa madlulaha sai ga wanda ya san abin da la ilaha illallah take nuni akai nafiyan korewa wa isbatan da tabbatarwa wa ataqada zalika kuma ya kudirce hakan wa qabilahu ya karba hakan wa amila bihi kuma ya aiki da hakan shi kadai ne la ilaha illallah za ta cece shi ranar tashin alkiyama an gane ko sai ka san me la ilaha ina sake na yana cewa cewa lalle fa a san ma'anarta sai an san abin da take nuni me ta kore me ta tabbatar ka yadda da abin da ta kore ka yadda da abin da ta tabbatar ka kudurce ya zama aqidarka ka karba hakan to kuma kai aiki akan haka to shine la ilaha illallah da za ta yi amfani wa amma man qalaha amma wanda kawai ya faɗi la ilaha illallah kila yana da carbin ma yana ta karanta ga wani ya rata a wuya ma ga wani a hannu yana ta da la ilaha illallah la ilaha kila yana ta yi wanda ya faɗe ta an gairi ilmin amma ba tare da ilimi ba wa atiqadin ba tare da kudirce abinda la ilaha illallah ta kunsa ba wa amalin ba tare da aiki akan abinda la ilaha illallah take ba faqad taqaddama kalamul ulama wannan tattaunawar malamai ta gabata a baya anna hadha jahalun sirrun wannan abin da mutum yake yi zunzurutun jahilci ne ba ilimi ba kar a cewa mai irin wannan jahili ya dinga cewa an ci zarafinsa an ci mutuncinsa sunansa kenan na yanka ya yi haƙuri sunansa kenan na yanka kuma jahilcin wato jahili ne sir ba ne shine sir zunzurutu zallar jahilci kenan wanda kawai yake faɗin ta iya fatan baki bai san ma'anarta ba me ta kore bai sani ba me ta tabbatar bai sani ba iya fatan baki bata ma je zuciya ba aikin ma yana faɗa da ita a to wannan jahilci kenan zunzurutu fa huwa hujjatun alaihi bila raib wannan kalmar za ta zame masa hujja a ranar tashin alkiyama ko kokonto ba ai babu wani kokonto wannan ba wai za ta taimake shi bane hujja za ta zame masa ranar alkiyama fa qawluhu fil hadith fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da yace wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya ta'kidun wannan karfafa magana ce wa bayanun da karin bayani ne mazmuni ma'anaha game da abinda ma'anarta ta kunsa wa kad awdaha Allah ta'ala zalika Allah ta'ala ya bayyana hakan wa bayyanahu fi qisasil anbiya ya kuma yi bayani cikin kissoshi daban-daban na annabawa wal mursali ne da manzanni fi kitabi mubin cikin littafin sa mabayyani fama ajhala ubadal qubur kai akwai mamaki game da akwai ba mafi jahilci fiye da masu bautar kaburbura mamakin jahilcin masu bautar kaburbura bi halihim da halin da suke ciki wa ma a'zama ma waqa'u fi mamakin girman abin da suka fada cikinsa fa inna mushrikil arab domin mushrikan larabawa wa nahwihim da makamantansu jahadu la ilaha illallah su fa sun yi musu la ilaha illallah ba su yarda da ita ba lafazan wa ma'anan da lafazan da ma'anan duk ba su yarda ba wa haula il mushrikuna amma mushrikan wannan zamani da muke magana in ji malam aqarru biha lafazan sun fa yarda da la ilaha illallah a lafazi wa jahaduha ma'anan amma sun yi musunta a ma'ana to kaga shi wancan ya nafi kawai shi sa su mushrikan makka falan ɗaya ne ba ma yi ba ma yi shi kenan kawai ba wani munafurci ba za ka zo ka rufu musulmi kana la ilaha illallah a baki amma a ƙarƙashin ƙasa kuma kana faɗa da la'ila illallah wannan ai gara kawai a san kai ba ka yarda da la'ila illallah kawai kaulan wahidan kaga abin da mushrikan laraba suka yi kenan su ba su yarda da lafazin ba ba su yarda da ma'anar ba amma yanzu kana iya samun wanda ya yarda da lafazin amma fa bai yarda da ma'anar ba in ka zo ka ce ga tunda kafurta to ga ma'anar kuma haɗa sai kuma ku yi ta faɗa da shi duk annabawan da suka yi faɗa da mutane akan haka duk malaman tauhidi da kaga suna ta faɗa a kowane zamani da mutanen zamanin su akan haka ne mutane suna faɗar ta iya baki amma ba su yarda da ma'anarta ba ina ba ta gani to cif da cif ko muna da dan minti daya to da so ne mu zo kalmar wa anna muhammadar rasulullah ba sai mu tsaya a haka insha Allah idan mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh